cece kanan dabo ka kare kanan dabo kiyaye kanan dabo ka tsama kanan dabo ka fidda kanan dabo ka kau da halin bobo ka sa su ama a surbo ka kau da halin kwambo ka kau da halin aibo raba mu da mai zambo ka sanya shekarau malam jalli Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabu ka sanya shekarun gwamna jalla ya maimaita.
Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabu ka sanya shekarun gwamna jalla ya maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabu ka sanya shekarun gwamna jalla ya maimaita.
Da sani ɗan lawan limamin alamaimaita. Allahu kai kake yarda ka so sha'anin mulki, ka wasuwa ka karawa ai ba mamaki. Ubangijin baitul haram harshe baki, ka sanya shekarun gwamna jalla ya maimaita.
Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
Allahu kai dubin tsira har da amincinka kurin Muhammadu jagoran duka bayinka da Ali da Sabihi hada da waliyanka waɗanda ba su kosawa kan aima bauta.
Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita gwamnan mu shekarau shi jama'a sun ka zaɓa a lokacin takarar da aka yi su ɗan kulɓa ya sanya ɗan maciji tilas ya kwaɓe saɓa dogaro ga Allah jarin alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
abinda ya sa nake waƙar alamaimaita kamar kullum na daɗe na yi maku bita kuɗan tsaya in tsahirta domin na karanta dogaro da hujjojin Allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita gwamnan mu shekarau ba gurbin da bai taɓa ba gurin sha'anin ayyuka da ake ba ai ba idan kana musu zauna in ba tsoro ba a yanzu alan kanawa za ya yi ma bita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
shine da gwamnatin fada ya taimaki 'yan fansho a lokaci guda babu kaje ka yi boshosho don tsabagen murna da naje na ga 'yan fansho suna zubar hawaye wasu na alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani dan lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da ya alkinta kudin taki domin a samu ingancin noma jan aiki a tallafa wa mai karamin karfi ya yi aiki na ma na ji manoma na Allah ya maimaita.
Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
To, shine da gwamnatin da ta kwashi marasa aiki a jinsinan 'yan maza mata domin aiki. Aka yi masu inufon don ingancin aiki suna ta addu'a domin Allah ya maimaita.
Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani dan lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da ta gyara firamare a da idan ka je za ka tararfa kamar zaure babu abin zama ba alli a firamare har na ji yara suna tsallan Ya alamaimaita Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita.
shine da gwamnatin kare matafiya haji gashi da babban gwarzo na mazauwa haji sakatare sani ɗallawan kuma alhaji a yanzu shi ya zama limamin alamaimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
Sani lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da take shishin fida kwalta adan gani adan tafiyar masu hawa mota adan gari gwanin tsari birnin haihuwata muna dara muna Allah sashi ya maimaita.
Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita.
shi ne da gwamnatin da ta gyaggyara mana famfo ta sayi kulorin domin ta ci ruwan famfo ta gyara injina masu tafi da ruwan famfo don haka na ji 'yan birni na alamaimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita
Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da ta agaji in nefa a dafa sai miyo mako babu wutar nefa na tuna yan fage kurna fa akan nefa suna ta addu'a sarki jalla ya maimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita.
shike da gwamnatin zakka har da musabika ya tarkato malaman zaure a cikin halka ya ware kyautukan ban girma ga musabika don haka 'yan islamiyya na alamaimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani lawan limamin alamaimaita shike da gwamnatin shari'ar nan ta musulunci an ɗebi masana shari'a don su yi adalci da masu faɗakarwa don tsoron samaceci ubangiji yana bayan ka za ka maimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita.
shine da 'yan adaidaita sahu 'yan kanawa shine da kungiyar 'yan hizbar nan ta kanawa masu tallafi don Allah da tausasawa na ji jama'a na Allah maimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani lawan limamin alamaimaita na je ni tsegumi kim domin na nazarto su na rike baki na yan magana su an kwaikwayon baitul hara'amu rabbul insu da koyarwar alhazawa yanda ake bauta Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita.
Na je ga 'yan faya safi su don leƙen sirri gidan masu kisa ga gobara a cikin tsari. Nan na gano kalar motoci masu sururi sai na yi sokule da baki na ce ala maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin ala maimaita a daidaita sahu malam yayi babban aiki dan ya gingina ofis gami da kayan aiki sannan ya gina ɗakin bita domin aiki bala muhammadu ladanin ala maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita sannan na je jami'a suna alasan barka dan na ga ɗalibai na mamman na hotonka don ka biya su kola shi fiyasa su su soka suna ta sintiri da faɗin Allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani ɗan lawan limamin ala maimaita ka je asibiti maternity emergency ka je har mutuwa da ɗan uwa emergency ka kallo aiki na shekarau an kashe sisi sai ka zuba da hawaye zaka ce ala maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita sannan emergency relief and agency ma'aikatar tallafawa ya ayyuhan nasi duk mai matsalar al'amura a cikin insi canza ya je ya kai kuka don a yi mai kyauta Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin alamaimaita je ka gaddar tamburawa ka sha mamaki matata ta ruwa malam yayi manajan aiki kwana kaɗan masu zauwa sai an ma'amaki ta yarda zai karaɗe birni da kewayenta Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita ya gina jiniyo sakandire ɗari da ashirin da motar sufuri ɗari biyar sannan mashin na dala yalo kaf dubu da ƙari shi mashin kan haka 'yan babura suna alamai maita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin alamaimaita na je ma'aikatar wasanni ta sport council na samu kano filas domin broadcast da 'yan amaciwon kano fa ba mai makansu suna dara suna sowar allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah Ubangiji jalla ka ce garin ado da na ga takarar bana har ma da su ɗan daudu da masu rawar yare iya cirman dudu da masu gwamnatin kama karya don cuta.
Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da take karrama masarauta kanawa na alfahar da wannan masarauta ta alhaji ado sarki mai roƙon sarauta don haka na ji fadawa na alamaimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita shine da gwamnatin da ta wanzar da security ta kau da harin 'yan daba da masu tare titi tun zamanin buhari janar mai samu a titi ba a yi kwatankwacin malam mai alamai mai ta Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita don daɗi da godiya a gurnar rabbul izza yan fansho da kuɗin su su suka yi ta taburza suka yi adashin gata sun hango haza suka sayo wa malam fam dan alamai mai ta Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cika nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani dallawan limamin alamai mai ta yan ƙungiyar kwadago ta kanawan mu na dabu suna gano suna toro kowa suna a ƙwambo suna ta tutiyar malan na kanawan dabu suna faɗin mai ta annabi ne zai maimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita.
Tana gano sansani na gara sun haɗa kaya a bangare guda shi kuma zanzaro a baya a wancan kwiɓin na gaza goya ta aka tsaya na ce sakamako na cin amanar mai kyauta Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cika nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani lallawan limamin alamaimaita aminu ɗan jiha ta kanawa na halaliya na unguwar tudun murmai fatan kairiya ubangidan matasan shabbabul kairiya da ke ta zagwaɗi don ɗokin alamaimaita Ya Allah kuka maimaita, Allah kuka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cika nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita. Ka ce cika nan damu, ka kare kanan damu, kiyaye kanan damu, ka tsami kanan damu, ka fita kanan damu, ka kau da halin bobo. ka sa su a masu rabo ka kau da halin kwambo ka kau da halin aibo raba mu da mai zambo ka sanya shekarau malam jallin mai mai jago jagoran alamaimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekarau gwamna jalla ya maimaita ka cece kanan dabo ka kare kanan dabo kiyaye kanan dabo ka tsama kanan dabo ka fidda kanan dabo ka kau da halin bobo ka sa su ama a surbo ka kau da halin kwambo ka kau da halin aibo raba mu da mai zambo ka sanya shekarau malan Allah jalla Ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani ɗan lawan limamin alamaimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
Allah Ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita Allah Ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita Sani ɗan lawan limamin alamaimaita. Da sani ɗan lawan limamin alamaimaita. Da sani ɗan lawan limamin alamaimaita.